الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiyar litinin 20 ga watan Ramadana lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau tara ne ga watan uku lissafin meladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da jin ma'anonin alkur'ani a cikin littafin raddul adhan ila ma'anil qur'an na sheikh abubakar mahmud gumi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama tare da ƙarin bayani na sheikh abubakar aliyu albami allah maɗaukakin sarki ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi. Muna karatu cikin suratul Baqara inda jiya muka ajiye karatu aya ta 220 daidai yau kuma za mu tashi aya ta 221. Allah maɗaukakin sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكهوا المشرقات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكهوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala tankihu, ai, ta tazawwaju ayyuhal musulmuna al-mushrikat, ya ku musulmai, kada ku auri mushrikai, ai, alkafirat min gairi ahalil kitab, kafirai waɗanda ba ahalil kitabi ba. domin su ahalil kitabi halas ne ku aure su wanda aka ba su littafi halas ne musulmai su auri matansu amma baya halasta mazajen ahalil kitabi su auri matayen musulmai saboda mu mun yi imani da duk annabawan su kuma ahalil kitabi ba su yi imani da annabinmu ba saboda haka aka haramta musu wannan amma mu an halasta mana ma'aure su saboda haka inda ahalul kitabu ne abu ne da yake halas ka aura amma wanne miye yafi abin da yafi shine ka auri musulma musulmar ma wacce take riko da qur'ani da hadisi take kwatantawa mai tarbiya saboda ƴaƴanka su tashi da tarbiya domin tarbiya ana samunta ne tsakanin wato uwa da uba da al'umma ga baki ɗaya da makaranta. To idan aka ce matarka ba mai aƙida ba ce ba musulma ba ce, to kaga abubuwa da yawa ‘ya'yanka ba za su samu ba, shi yasa sai aka ce sai ka tantance, sai ka tsaya ka duba hatta yi umminna hasse sun imani sun ba da gaskiya sun musulunta sun yadda wala amatun mu'minatun yace amma kaga baiwa mu'mina khairun min mushrikatin ita tafi alkhairi akan mushrika mu'mina baiwa baiwar Allah mu'mina ita tafi alkhairi akan mushrika walau a'jabatkum ko da ta burge ku ta ba ku sha'awa li jamaliha saboda kyanta wa maliha da dukiyarta wa hadha makhsusin bi ghairi alkitabiyat amma an kebance banda ahlul kitabi saboda haka wal muhsanatu kaga katangaggiya min alladhina utul kitab daga waɗanda aka ba su littafi to wannan kan za ka iya aurenta eh za ka iya auren katangaggiya waɗanda aka ba su littafi wala tunkihu ay tuzawwijul mushrikina ay al-kuffarul mu'minat ku wato mu'minai kada ku auri mushrikai eh mushrikai kafirai baya halasta sa'auri muminai hatta yi uminu hasse su musulman sun yi imani a hasse su kafiran sun yi imani saboda haka wala abdun mu'minun bawa mumini kairun min mushrikin shi ya fi alkhairi akan mushriki walau a ajabakum ko da ya birge ku ya ba ku sha'awa limalihi saboda dukiyarsa wa jimalihi da kuma kyansa shi yasa mahaifiyar Anas lokacin da Talha yake so ya aure ta sai ta ce ma mithluka yuraddu ba irinka ake ki ba ai ka cancanta a aure ka amma dai kai ni musulma ce kai kafiri ne babu aure tsakaninmu da kai ye ta mata tayin wa'insu kuɗaɗe masu yawa ta ce au da kuɗi kake so kai wadaran to in dai har ka yadda kana so ka auren ni ba kuɗi nake bukata ba musuluncinka shine sadaki na ya zai musulunta ta ce to ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya karɓi musulunci kuma musuluncinsa ya zama sadakinta kaga da gaske take yi akwai ana samun bayin Allah har a yanzu in aka zo aurensu tantancewa suke yi su ga waye mai addini waye wanda zai rike su da mutunci ba waye mai nera ba yayin da da yawa magwaji ko kuma abin da suke aunawa da shi da mi ka zo da ƙafa ka zo, kana da ido ne, wato kana da ƙafa kana da ido, ko ku da sayyada ka zo da bakin ido, ba ka da komai, to suna duba wai ina za su futa. Futun kuma, ai, ba ka samun nutsuwa don duk tarin dukiyarka in babu imani, ai ba nutsuwa. kuma wannan shine ɗan ba na tarbiyyar yara Abdullahi bin Mubarak da kuke ji mahaifinsa bawa ne na wani sarki Nuh ibn Maryam ya kai shi gona ya masa aiki wajen wata biyu bai taɓa ɗanɗana inabi ba gonar da aka yi shi aiki bai taɓa ɗanɗana ya ji zaƙinsa ba ya san ya tantance mai zaƙi da mai tsami sarki ya fito ran gadi ya ce ciro min inabi tuta tuta ce sai ya ciro wata tuta sarki da ya taba sai ya ji tsami sai ya dauka kuskure ne ce karo min wata ya kuma karowa nan ma ya ji tsami ya ce karo min akai karo na uku ya ce kai yanzu kai wata biyu a gonan nan ba ka iya tantancewa mai tsami da mai zaƙi sai ce ran kai daɗe aiki ka turo ni ne baka turo ni na tsaya ni baka ban taɓa ci ba ban san mai tsami ba da mai zaƙi ba saboda haka nuh ibn maryam ɗabi'ar wato bawansa mubarak sai ta birge shi ta ja hankalinsa irin amanarsa amanarsa ya kalla sai kawai ya ce shi kenan sai matambaya dangane da ya yana da ya dama mai kyau san kowa kin wanda ya rasa ya ce ya masa tambaya akan yadda ake aure ce to a jahiliya dai ana aure saboda dukiya saboda nasaba connection ana aure saboda kyau kuma ana aure ma saboda addini saboda haka ya ce wace shawara za ka bani ya ce to ka aurar da ɗiyarka a mai addini sai ya ce to ai ɗiyata ta samu miji kai ne kuma mijin saboda haka aka zo gida shi ɗin ba mijin hajiya ba ce ba mijin hajiya ba ne shi duk abin da ya zartas a gidansa shi kenan dole bi ake yi kasan in akwai rufin asiri to mutum zai iya tarbiya a gidansa yadda yake so amma in hannu baka hannu ƙwarya ne talauci ake a gidan wani sa'in ma ce fanin sai ta cika ta ayi to baka da bakin magana sosai za ka iya ba da umarni a sanja saboda haka ya zo ya gaya wa hajiya a gida ya ce to ya tafa ta samu miji mubarak ba wannan namu ba ta yi musu ba ita ma ‘yar ba ta yi musu ba, aka yi aure, karin farko da aka bugo ɗa, sai ga shi an bugo Abdullahi bin Mubarak. Kai, Abdullahi bin Mubarak zai baka sha'awa, sai da ya zamanto a cikin zuhudu ya kai ƙarshe, mai gudun duniya ne, saboda babansa mai amana ne mai gaskiya, wannan ɗabi'ar sai ta yana so. ga tubalin farko na tarbiyya kenan sai da ya tabbata cewa abdullahi bin mubarak yana yin kasuwanci shekara guda ya tara kuɗi sai kuma ya fita da'awa yaɗa addini shekara guda haka yake yi shine bahaushe ya ce ana bikin duniya akan yi na kiyama karkasa duniya a gaba kadai ka raba 50-50 karka mai da hankalinka kaɗai ya za ka yi ka tara kuɗi ya za ka yi ka tara dukiya to kuma ka ringa lissafin ya za ka kashe su ta hanya mai kyau ba haushe ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau yaya addininka zai ci gaba ya rayuwarka za ta ci gaba haka ake so kullum mutum ya kasance to da haka ne za a yaƙi zaman banza a yaƙi zaman daba a yaƙi shaye-shaye a yaƙi waɗansu miyagun ɗabi'u. To, kun ga tubalin farko kenan na tarbiyyar yara, a ce a wajen zaɓen mijin ko zaɓar matan, an yi an bi zaɓin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce, Alaika bi zati dini, na riƙashe ka da ma'abociya addini, ta ribat ya daka ko da hannun rigarka zai ji a ƙasa saboda talauci. to saboda haka kada ku auri kafire kar ku duba yanzu aka samu wasu wani ne boka kawai dan yana da mota yana da gida mai kyau yana da farare da yazo kawai sai a manta sai a ce ai akrama kallahu ne sai a bashi ba tsarki fa yake koyawa ba koyarwa ba bugun kasa yake yi amma su ma matan idan su sai ya rufe sai su aure shi su je su ta cin haram in sun mutu kuma su dako saboda haka dole sai ana taka tsantsan iyaye sai a ce ke ana nuna miki yadda zaki je ki futa ke kuma hankalinki yana wani waje futu futu a cikin haram futu a cikin rashin kwanciyar hankali ai babu nutsuwa babu kwanciyar hankali inda ba addini ake ba to Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika ai ahli shirki waɗannan wanda suke burge kun barayi masu sacen kudin mutane al'umma da zamba ya da'una ilan nar suna kira ne zuwa ga wuta ta hanyar aikin da yake wajabta musu su shiga wuta saboda haka baya halasta bala ya leƙo munaka hate baya bai dace ba aure su wallahu yad'u kama fi kitabihi ala lisani rusulihi kamar yadda yazo a cikin littafinsa alqur'ani a harshen manzanni wallahu yad'u ila aljannati wal maghfira alhali Allah yana kira ne zuwa ga aljanna da kuma neman gafara ai al'amalul mujibu lahuma aikin da yake wajabtawa a shiga aljanna kuma a samu gafara bi iznihi da izininsa ai bi shar'ihi da shari'arsa wa ma amara bihi da kuma abin da ya umarni da shi wa naha anhu da kuma abin da ya hani wala yuqalu bi iradatihi li'anna al-irada ghayra al-idhn ba za a ce da nufinsa ba domin nufi ba izini bane fatajibu ijabatuhu bitazwiji awliyaihi saboda ka ya wajaba a amsa a auri wato masoya Allah wa yubayyinu ayatihi lin-nasi hakanan Allah yake bayyana wa mutane ayoyinsa la'allahum yatadhakkarun tabbas lalle za su wa'astu e ayyatta izuna domin la'alla a wajen Allah littahaqiqi ne in Allah ya ce la'alla to idan ka aikata wannan sharuɗin da aka faɗa to abin tabbas zai same ka na'am annahu yad'ukum ila zalika bi ilamihi iyyakum sabilahu Allah madaukin sarki yana kiran ku ne zuwa ga haka dan me wato ya sanar da ku wato hanyarsa sai Allah madaukakin sarki ya ce me kabo ana ta maganganu ne a kayan wa'yansu hukunce-hukunce.
Wa ya tsaro na ka'ani mahid, ƙulhu wa azan fa'adadilun nisa haƙili mahid, wa la ta ƙarabuhun na hatta ya ƙuhur, fa'iza ta ƙahar na fa'atuhun na min haiku a marakunullah, inna Allah yuhibbu التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alo na ka'anil mahib suna tambayanka dangane da almahib ai alhaidu shine jinin al'ada aw makanahu ko kuma bigiran da al'ada ke fita ma za yuf'alu bin nisa fi me za aikata da mata a yayin da suke jinin al'ada sai ubangiji ta'ala ya ce qul huwa adhan kace kazanta ne qadarun aw muhalluhu yu'dhi man yaqrubahu ko kuma muhallin da jinin ke fita yana cutar da duk wanda ya kusance shi ya kusanci mai al'ada idan mace tana jinin al'ada ba a kwanciyar aure da ita sabanin yahudawa su kun sa addinin musulunci addini ne tsaka-tsaki kazalika ja'alnakum ummatan wasatan hakanan Allah ya sanya ku addini al'umma mafificiya kuma ita ce tsaka-tsaki shi addinin musulunci tsakanin zagewa da nokewa yake su a yahudanci akwai zagewa akwai tsanani su a nasaranci akwai nokewa akwai sako-sako a cikin abinan ɗinsu dangane da sha'anin jinin al'ada yahudawa idan mace tana al'ada a wajensu me suke yi sai su kai ta wani ɗaki can ƙuryar gida su sa ta a ciki har sai ta gama al'ada ba sa cin abinci da ita ba sa zama taburma ɗaya da ita ba a komai da ita sai wannan al'adar ta wuce abinci ma miƙa mata ake ita ɗaya za ta ci su kuma nasara sai ya kasance in matarsu ma tana al'ada suna taɓe ta ba ruwansu da jinin haka duk za su daddangwala to kaga sunan can sun tsananta su kuma nan sun yi sako-sako har sako-sakon ma ya kai yadda ya kai mu kuma sai aka ce a'a akwai punishment ma idan mutum matarsa tana al'ada ya taɓa ta bi ma'ana yayi kwanciyar aure da ita akwai hadisin da yake cewa tun zai yi sadaka da dinare ko rubu'u dinar ko rabin dinare saboda punishment to shine addinin musulunci yace a if za ka aikata komai da ita sai dai ba za ka yi kwanciyar aure da ita ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarci iyalansa da yin kunzugu ya zauna da su ya kwanta da su a waje guda a shimfiɗi ɗaya jikinsu ya haɗu amma ba za a yi kwanciyar aure ba to kun ga addinin musulunci bai hana bai ce a kyamaci mace don tana jinin al'ada ba za a zauna taburma ɗaya da ita za a ci abinci da ita za a kwanta a shiga mayafi ɗaya da ita za a yi komai da ita sai dai ba za a kusanci wajen da jinin ke fita ba haka shari'a ta ce to babu addinin da ya darajanta mata ya girmama su irin addinin musulunci shi yasa Allah maɗaukin sarki da ya darajanta ku ku iyaye mata to ku riƙi wannan darajar sai ku samu aljanna in kuka ki kuka ce sai kun koyi turawan yamma bature mai jan kunne sai kun koyi karuwai wanda suke koyar da fitsara wai su ne za su koya muku zaman aure to kun lalace ba za ku koyi addininku ba wai zaman aurenku ba da komai ba sai a hannun karuwai sai a hannun 'yan daudu sai a hannun waɗanda suke marasa mafaɗa to kun lalace ku ne arewatan tufo ku ne tauraruwa ku ne gidan badamasi ku ne kwana casa'in ku ne gashinan iri daban-daban tare kuce to wajibi ne iyaye maza su saka ido a waɗannan abubuwan suna lalata tarbiyya a irin waɗannan Hausa India a irinsu ne yara suka koyi sata ai fasin fasin yanzu a sace abu sai a neme shi a rasa a wajen har an bai wani ya ɓace da shi ko ka kama ɓarawan na farko abin ya salwanta sai an samu sai an yi tsananin bincike duk anan suka koya da waɗansu kalmomi wanda ba na sheƙewa na suburbuɗa da sauransu duk anan aka koya musu eh da waɗansu kalmomi na rashin ladabi har ma a Allah maɗaukin sarki ka ji yara suna cewa inda rabbana sai ba wahala duka wannan babu ladabi a ciki ubangijinka kana wasa da shi eh ko ka jance za a gaya wa Allah kamar wani abokin wasanka Allah da ya halice ka wai za a gaya masa maimakon ka ce za mu roƙi Allah akwai zaben kalmomi abinda ake cewa a Hausa semantics ilimin wato ma'ana akwai zaben kalmomi yanzu in kana fada akwai kalmomin da ba a yin su na girmamawa ne da kayi su ka saba ladabi sai a ladabtar da kai in kana gaban mahaifinka akwai kalmomin da za ka yi amfani da su saɓanin kai da abokinka kuke yanzu abokinka sai ka ce shege kaɗu ba haka ba ne ba abin da zai ji to ka isa ka gaya mahaifinka haka ko shugabanka saboda haka akwai kalmomi na ladabi to duk an koyi miyagun ɗabi'u da kalmomi na rashin darajantawa a irin waɗannan kafafan to Allah maɗaukin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayanka dangane da jinin al'ada ko bigiransa Ubangiji ta'ala ya ce, Kul huwa azan, ka ce ƙazanta ne, ba a tazilun nisa, uturku watsa hunna, ku nisanci mata, wato, nisantar a nan shi ne ku bar taɓa su karku jima'i da su. Filmahid, ai wakatihi a lokacin da suke jinin al'ada, au makanihi ko kuma lokacin da al'ada yake zuba. Wala ta ƙarabo hunna bil jima, kada ku kusance su ta hanyar jima'i, hatta ya tsahunna har sai sun yi tsarki. Fa'iza ta tsaharna idan suka tsarkaka, fa'ato hunna lil jima'i to ku zakke musu ta hanyar jima'i, min haisu a marakumullah ta yadda Allah ya umarce ku. ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku shine ta gaba ba ta shakira ba kar wani ya danne matarsa ta shakira a'a shari'a ba ta yadda da wannan ba kar a ƙetare iyaka inna allaha yuhibbu yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba eh zai ba su lada yusibu wa yukramu za a ba su lada za a girmama su at-tawwabina min adh-dhunub wanda suke tuba daga zunubai Allah yana son su wa yuhibbul mutatahhirina min al-aqdari kuma yana son tsarkaka tsarkaka masu tsarki daga kazanta min al-ityani fi ghairi ma'ata da azakkewa mata ba ta yadda aka ce ba ko kuma a jima'i da su lokacin da suke jinin al'ada. Allah maɗaukakin sarki yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki. Na'am, to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa nisa'ukum harfin lakum. Matanku, gonakinku ne, ai muhalli zar'ikum. lilwaladi wajen da kuke shuka ‘ya'ya ne, wurare ne da kuke shuka ‘ya'yaye. Fa'atu har sakun, ku zo wa ainihin gonakinku shi ne ta gaba, an na aikai fashi itum yadda kuka zo, yadda kuka so, min ƙiyamin in a tsaye ne za ka kusanci iyalinka, wa ƙu'udin ko a zaune ne, wa tsija'in ko a kishingide, wa ikibalin kuna fuskantar juna. wa idbarin a'a juya ma za ta taimaka wani style duka shari'a ta yadda wa huwa raddul lima yuqalu fil jahiliya raddi ne da abin da ake faɗa a jahiliya aw liqaulil yahudi ko kuma faɗin yahudawa man ata imra'atahu fi qubulha wanda yazo wa matarsa ta gabanta min jihati duburiha amma juyawa ta yi ta baya amma kuma yadda aka ce din ta nan yaje mata ja alwaladu ahwal yaron zai zo mai harari garke a wannan ba haka bane wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunan ku ay al'amalus salih ku gabatar da aiki na kware kat tasmiyati indal jima kamar yin bismillah yayin jima'i kafin ka kusanci iyalinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an ibn abbasin radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku zai kusanci iyalinsa sai addu'a kafin ya fara ya wannan addu'a da muka karanta to in Allah ya kaddara aka samu rabo a wannan kusantar to wannan yaron ba za a cuce dan ba zai cutar da shi ba ba zai samu wato cutuwa ta bangaren shedanu ba shedan ba zai cutar da shi ba Allah zai ba shi kariya to sai Allah madaukin sarki ya ce wa qaddimu li anfusikum a cikin qaddimu li anfusikum ba haka kawai ka zo ka ce kai gyara ba a'a akwai wasanni akwai dan taba jiki akwai waye akwai waye shine wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha fi amrihi wa nahyihi ku ji tsoron Allah cikin umarninsa da hayininsa wa alamu ku sani annakum mulaqu cewa ku fa za ku haɗu da Allah bil ba'thi ta hanyar tashin alkiyama fa yujazikum bi a'malikum sai sakan ya muku da ayyukanku wa bashiril mu'minin ay bishara amumine alladhina taquhu wanda suka kiyaye dokokin Allah bil janna za a musu albishir da aljanna wa idza kana Allahu ya amuru bi taqwahu idan Ubangiji ta'ala ya kasance yana umarni da aji tsoronsa fi itiyani sha'awatil mu'min wajen mumini ya biya bukatarsa ta sha'awa wa fil kaifiya da kuma kaifiyar yadda zai allati amarahu biha wanda Allah madaukin sarki ya umarce shi da ita wa wa'ada bil janna kuma ya masa wa'adi da aljanna liman ittaqahu fihi ga wanda ya kiyaye dokokin Allah a ciki wa amana bihi yayi imani da shi fa kaifa liman ya'ti ghayra zalika min umuril ibadati alkhalisata laha to yaya al'amarin kuma wanda yake liman yati ghaira dhalik wanda yake aikata wani haka min al'umuri na daga al'amura al'ibadati na ibada alkhalisa waɗanda yake keɓe tace da an yi shi don Allah ne wa min jumlatil mu'amalatil ijtima'iyya daga ainihin wato abin da ya haɗe na mu'amala na al'umma ga baki ɗaya allati tamassul afrad wanda yake shafan ɗaiɗaikun mutane al-yaminu bihi akwai rantsuwa rantsuwa rantse da Allah wala yanbaghi lil muslim baya dacewa ga musulmi an ya halifa billahi ya rantse da Allah illa fi shay'in muhimmin sai a wani abu mai muhimmanci mimma la budda fihi min al halaf wanda ba makawa sai an yi rantsuwa wato har rantsuwa ma sai da aka ce ga yadda za ka yi rantsuwar ba a san mutum mai yawan rantsuwa to ina ga anan za mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe sai mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta al-mannan al-badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا ubangiji muna roƙonka zaman lafiya cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya cikin yankin mu na jihar Bauchi Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya cikin yankin mu na Katago Allah ka saukar mana da zaman lafiya cikin yankin ka na Azare Allah ka saukar mana da zaman lafiya a unguwannin mu a gidajen mu Allah ka wanzar da zaman lafiya a cikin wannan rayuwa ta duniya ga baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu da kakanni da suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu mu da muke raye Allah ya sa in mun zo ta mu kyakkyawan ƙarshe waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke da lafiya Allah ka ƙara mamu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ya ubangiji abinda muke tsoro Allah ka ije mana shi abinda muke fata na alkhairi na ci gaba Allah ka kawo mana shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin